العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى بوديا دي كدر تامن حقوا أولا يمتنا أصبر a yau muna biyu ga wata na rajab shekara annabi muhammad shekara ta 1445 wanda ya dace wa sha uku watan daya miladiya ta 2024 darasi na 29 a cikin littafin hirasatul aqida na al-ustaz dr abdul nasir al-aql hafizahullah muna cikin gaba da take magana akan abin da ya shahi al-ihtisabu ala ahli al-bid'i malam yana mana magana akan cin gyara ko kuma yin magana ko inkari akan waɗanda suka kasance ma'abuta bid'a ne akan bid'ancin da suka kirkiro wa al'ummar musulmai yana za mu tashi safaha ta 117 fashi na 117 malai ce wa mimma yambari at-tanabbuha lahu iya daga cikin abin da yake da kyawu a ja hankali mutane a kai malai ce anna ahlal ahwa'i qadiman wa hadithan yudhiquna zira'an bi inkaril bid'i ka sani cewa ma'abuta bid'a kadiman wa hadisan da na da da na yanzu ya na zira'an ya'ani suna jin kumci kalimata ya na zira'an ya'ani a sa'ahun waktammahun yana muna na musu kuma yana sa su halin damuwa duk wani ma'abuci bida idan ana magana akan bida to zai ji cewa ya shiga cikin halin takura da haka za ka ga wani lokaci wani ya hutu yana faɗin maganganun da bai kamata ba a ce mutumin da yake kare addini zai faɗi waɗannan maganganun amma me yasa saboda yana ga cewa ana fama a zuba ma wani abin da yake samun ƙasa za a zuba ma abincin shi ƙasa da haka zai ƙaddamar da duk wani abin da makamin da yake da don ya ga cewa ya yi fada kuma ya yaƙi abin da yake gaskiya ne mali ce waɗanda suke mahuta bida a da da yanzu ya kuna zira'an suna cikin halin kumci da damuwa bi inkarin bida'i saboda inkarin bida'a da ake yi sannan wata saddi lil mubtadi'a da ƙoƙarin toshe hanyar waɗanda suke yunƙurin ƙirƙirar bida'a a cikin al'umma malai cewa bil amri bil ma'arufi wan nahyi anil munkar haka zaka cewa suna cikin halin damuwa da takura saboda ana al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar umarni da kyakkyawa hani akan abin da yake mummuna ne saboda idan aka haska wa mutane abin da yake umarnin Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutane za su fahimci inda ka sa gaba to sai kaga cewa mutun yana fada akan mi akan cewa karatuttuka kuna makamancin wannan kamar da wannan wake ba da labari yana ba da labarin wani dan bid'a yana ce ai yanzu al'amura duk an rikita su an lalata komi shi a wajen shi amma fa saboda mutanen da yake la'alla tankwasa kawunan su a wata lokuta da suka wuce yanzu mutane hankalin su ya riga ya faɗa sun ankara sun san abin da suke yi bautan Allah subhanahu wataala wani abu ne wanda ba wani zaka ba kara ba sannan kuma ba wani za ka ba canfa ba bal inda ma abin da ka fahimta tsakaninka da Allah a matsayin cewa wannan shine abin bautawa Allah to ka za ka bautawa Allah subhanahu wataala akan wannan manhaji da aka umarni da aikin alheri hari akan mummuna kaga wannan ai akan shi aka gina addinin Allah Allah ya yi umarnin cewa waltakun minkum ummatun ya kasantu a cikinku akwai wasu jama'a suna umarni da aikin alheri suna hani akan mummuna me wannan shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar a umarci mutane akan aikin alheri a hana su akan mummuna yanzu duk yanda kake ga ana karatuttuka ana wane ne ana kaza jiya wani dan uwa ya kuma wani video kaman kacici kacici ne ake yi aka samu wasu ɗaiɗaikun jama'a aka tambaye su arkanul iman rukunan imani sai da aka tambaye mutum wajen bakwai tukun ɗaya ba da amsa wani ya ce ai su sha biyu ne rukuni na farko ya ce akwai kumya wani ya ce sun kai guda bakwai shi dai ala'ayi waɗanda mutane da aka tambaye su duka za ka yi kuma maki wallahi za ka yi mamaki kana aka mutum mutum lahiya launi ba wani matsala amma a ɓangaren da ya sha addini ba abin da ya sani miskin da aka umarni da ake alheri shine tutan musulunci shine abin da aka san addini da shi a umarci mutane akan aikin alheri a karantar da su sannan kuma wannahi anil munkar da hani akan duk abin da yake mummuna ne malika cewa yaj'aluna zira'an wa yaj'aluna zalika hasba mawazinihim allati taqumu ala al-ahwa' wa ya ji'aluna su ma'abuta bid'a suna sanya zalika wannan kira da ake ma mutane da umarni da aikin alheri hani akan mumuna da ƙoƙarin toshe abin da yake bid'a ya ji'aluna zalika suna sanya wannan hasba mawazinihim iya makuran ma'auninsu su allati taqumu alal ahwa'i wanda yake tsayuwa akan son zuciya suna cewa ai wannan abin mina zulmi ai zalunci ne wa shatm ai zagin mutane ne wasabbi ai aibanta su ne walhajiri ai katangance su ne da takurar da su wa katmil hurriyati sannan kuma ɓoye abinda yake hurriya ce da yanci an hana mutane sakat duk abinda suka yace musu halal haram sunna bid'a ya halatta bai halatta ba su ma'abuta bid'a suna ga cewa ai wannan takura wa al'umma ce malici walisti'da'i diddal khusum au diddal khusum sannan kuma da nuna kiyayya akan mutumin da kake husuma da shi wattadyiq 'ala al-mukhalifin sannan kuma da kumtatawa duk wanda ya saba maka babu tabi da haka suke fasarta karantar wadda ake ta addini suna ga cewa takura mutane ne zaluntan su ne kaman wasu kuma su ce zagin su ne ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam lokacin da ya zo garin makka yake kiran mutane zuwa ga ɗayanta allah subhanahu wataala a cikin bauta mutanen garin makka mai suka ce ai yana zagin allolinsu ya'ani yana aibanta allolinsu alhali ba aibar ba zagin su yi ba bal inna ma ya yi ƙoƙarin faɗakar da su da tsayar da su da kafa su akan abin da yake daidai to shi ne abin da malai yake ambata mana a nan cewa su ma'abuta bid'a wannan abin yana kumtatar su yana dungurar su male cewa yattahimuna salafa sannan kuma suna tuhumar magabata alladhina yanhauna 'anil bid'i wal atham waɗanda suke kokarin hani akan abin da yake bid'a ne sannan kuma wal athami da abin da yake aiki na zunubi sai kaga cewa wannan abu yana kumtata musu kuma ana tuhuma wanda suke umurtan mutane akan ta su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai to shine malaka ta wal asam da hana su dukkan wani aiki wanda yake aiki na zunubi kaga malamin da zai umurni akan aiki alheri yayi hani akan mumuna shi zai hana mutane akan kakku bid'a sannan kuma shi zai fadakar da su cewa aiki kaza zunubi ne kar ku aikata shi malaci wa yuhadhiruna minha sijakunnan mutane su muku hannunku mai sanda akan dukkan wani aiki wanda yake bid'a ce ko kuma abin da yake sa'a ma Allah subhanahu wataala ne malike cewa min ahliha da ma'abuta bid'ar da ma'abuta saban Allah babu inda zaka fahimci wannan sai a cikin mi sai a cikin abin da yake karatu a cikin karatu zaka gane abinda miye abin da yake bid'a sannan kuma miye abin da yake sa'a ma Allah ne da haka zaka kaurace mishi kuma ka kaurace wa duk wanda yake goyon bayan wannan abu malai wa min ahliha bit takfiri wat tabdi'i wani lokaci za su tuhumci malaman salaf da cewa ai suna kafirtar da mutane at takfir duk an kafirtar da jama'a alhali ba kafirtar da kowa aka yi ba an ambaci aiki kala aiki kaza kala ne wanda yake na kafirci aiki kaza bid'a ne saboda babu wani dalili na annabin da Allah ya aiko akai to a lokacin sai ce maka ai takfirin ne kuma su kafirtar da mutane sannan ba haka nan wa tabdi' da bid'antar da mutane a ce duk kun mai da kowa dan bid'a alhali ba haka bane ba idan ana hiran bid'a kai ba dan bid'a bane ina ruwanka duk wani aiki da zaka yi wajen bautawa Allah subhanahu wataala ka san akan dalilin da kake tahiya akan shi ko babu san zuciya a ciki kai ina ruwanka abin da shahe ka والتبديع والتفسيق وسلوكتا سفاسق أنت دمتاني مالك يتعوى ونحو ذلك دمك من تنحكى وكل ذلك من التلبيس والبهتان دكا وأن أبوه سوانا دكا تكين التلبيس ركي تسوى والبهتان دكاغن كريا أدورا وما أبوتا غسكيا دن غسكير إذا ما تبع سوراري تبع مالك فإن هذه أحكام waɗannan abubuwan da ake ambatawa na aiki kaza kafirci ne aiki kaza fasikanci ne aiki kaza bid'a ne aiki kaza zunubi ne malice fa inna hadhihi ahkam shar'iyyatun wani abu ne wanda shari'a ne ta zo da shi yutliquha yutliquha almujtahiduna min alulama'i thiqati ala man yastahiquha shar'an zaka samu malumai man suke mujtahidai wanda suke yardaddu a thiqat kenan suna itlaƙin wannan kalma ko hukumce-hukumcen addini ala man ya stahiƙuha shar'an akan mutumin da ya cancanci haka ɗin a shar'ance sai a ce aiki kaza duk wanda ya aikata shi ya yi aiki kaza ya yi bid'a ko kuma ya yi saɓan Allah ko kuma abu kaza kafirci ne sai mutum ya zo aikata kuma so yake kar a ce komi kuma kar kowa tanka mishi malice hasba ijtihadihim gurgurdan ijtihadin su waɗannan malaman sai ce amma wa qad yukhti'ul wahidu minhum yana iya yiwuwa wani malami yayi magana kuma yayi kuskure saboda shi dan adam ne ba annabi ba yani a cikin ɗiyan adam akwai annabi wanda annaba Allah ya kare su ba sa laifi su ma'asumai ne amma duk wanda ba annabi ba ni ko kai zamu iya yin daidai kuma zamu iya yin kuskure to haka malami zai iya yin ijtihadi kuma ya kuskure shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mai ijtihadi ya ijtihadi ya samu iya da lada biyu idan ma ya kuskure iya da lada guda saboda tsakanin shi da Allah yayi da ni da kai a yau muka gane cewa fatawar wani kuskure ne saboda ga aya ko ga hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai mu bar wannan fatawar ta wannan malamin abinda zamu dauka shine Qur'ani ko hadisi shi kuma kuskuren da yawa Allah gafarta mishi iya abin da ya sani a lokacin da ya rayu yanzu kuma ubangiji subhanahu wataala ya amshi ran shi sannan kuma wani abu na sabo ai binciken ilimi ya tabbatar da wani abu wanda yake sabo kuma hadisi kuma ingantacce saboda tattaruwan al'adillatu shar'iyya a wancan lokacin bai kasantu ba a yanzu ne ya kasantu za ka samu wagagan littattafai akan kowane bangare daga cikin bangarorin ilimin addini duka an sannafa dukkan hadisan an tattara su gaba ɗaya an haɗa kan soje guda bal hasali za ka iya hada su a cikin waya kama amma a wancan lokacin wa neman hadisi dai in baka da shi ai tashin duniya ne zai bukace ka zuwa ga bulaguro daga gari zuwa gari neman wane ne ya ji wannan hadisin la'alla daga manzan Allah in sahabi ne ko kuma ya zamanto ya ji daga sahabi idan zamanto tabi'i ne kuna makamancin wannan to shi ne ma ya ce wa qad yukhdi'u al-wahidu minhum yana yi wanda daga cikin malaman salaf yayi kuskure lakin laisa zalika min manhajihim amma kuskuren shi ba manhajin addini bane ba kuskuren shi zai takaito akan shi ne shi ba za a hukunta addinin Allah ba akan kuskuren da ni ne ko kuma kai kai wannan shine abin da malai ke karanta mana ana kenan la'alla mutum wani zai iya yin kuskure daga cikin salaf amma kuskuren nan ba zai zamanto ba ya bayu zuwa ga bautan Allah inma kuskure ne a karan kanshi shi ولذلك فإن أهل الأهواء يتهمون السلف بالسب والشتم واللعن مالك ta saboda haka zaka samu wasu ma'abuta bin son zuciya suna tuhuma malamai magabata da cewa suna zagin mutane ko suna aibanta su ko suna tsine musu wa nahwi zalika da makamancin wannan min hazal munṭala daga wannan matashiyar wace matashiya ce shine matashiyar kasantuwar cewa malam wani yayi wani abu na kuskure sai a ɗauka a hukumta addinin Allah kan wannan wannan kuskure ne in yayi kuskure wannan kuskure yana kan shi ya saba ma manhajin salaf wannan wannan saba ne akan shi yake ba kan manhajin yake ba mali ce a'ni ina nihin annahum yusammuna itlaq al-ahkam ash-shar'iyyah min al-kufr wal bid'ati wal fisq wa nahwaha ala man yastahiqquha shar'an su mi suke nihi idan suka ce as-sabbu wash-shatmu wal-la'n mali ce suna nihin wai a faɗi hukumci na shari'a na kafirci ne ko bid'a ce ko fasikanci ne ko makamancin wannan akan mutumin da ya cancanta idan ya cancanta a addinance ya zamanto mutum ya aikata wani abin da yake bid'a ce ko kuma ya aikata wani abin da yake shirka ne to wannan wajibi ne akan malumai waɗanda suke na addini su yi bayanin wannan abin ƙarara amma ce ba za a yi wannan bayanin ba dole kowa ya ja baki ya shiru saboda kar ɗan bida su ce kaza saboda kar wani ma'abucin son zuciya ce kaza wannan kuskure ne shi ne malai ke cewa kenan itlaqin al-ahkamu shar'iyya na al-kufr wal bid'a na kafircin ne na bid'a ne na al-fisqu ne fasikanci ne wa nahwiha da makamantan su ala man yastahiquha shar'an ga dukkan mutumin da ya cancanci wannan abin a shar'ance to wannan ba za ki rashi da suna aibanta ba ko kuma zaki mutum ai karatu ya rika cewa ai da shi ake ko kuma ai maganan wata bid'a ka ce ai kai da kai ake alhali ba maganan ka ake ba ko kai akwai ka ko babu kai wannan addini shi yana nan kuma wannan karantarwa haka take an sha an yi ta tun kahin kai ka zo duniya kuma za a yi ta bayan kamar duniya to shine malaki ce itlaqin waɗannan abubuwa kenan shari'ar Allah ce ba wani abu ne wanda yake samu malace shatman wa la'nan wa sabban wa hadha huwa manhaju a'da'ir rusul fi kulli zaman wannan shine manhajin makiya makiya annabawan Allah a kowane zamani su ce ai ana zage zage an zagiwa ne ba a ga girman mutane ba a wane ne zaka ji maganganu mabambanta juna saboda ka ce za ka tsaya na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka yi kawai to da ka mu fahimci irin wannan saboda wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake rikitas da wasu sai a ce ai ba a ganin kan kowa da gashi alhali ba haka nan bane ba duk mutumin da zai saba wa karantarwar manzalla kuma ya yi huto na huto da karantarwar manzalla sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin duk inda yake je yana da girma wallahi bai da girma kuma girma shi bai da amfani saboda duk yanda kake da girma to yadda za muke kallo muke ji a cikin zukatanmu muke jin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daban ne akan haka nan magana manzala ita ce gaba karantarwar shi ne gaba abin da ya haɗi da shi ake aiki ba abin da kai ka haɗi ba amma a yau za ka samu mutumin da la'alla yana ya ɗora mutane akan wata bid'a ko kuma yana aikata wata bid'a a yau aka gane cewa abu kaza bid'a ne wallahi taimakon ka Allah yi sai ka gyara me abin rigima sai ka zauna lahiya amma duk lokacin da ka yarda ka ce a kuna kan kaza duk abin da za a yi sai dai a yi bal hasali ma za ka ji maganganu na tuhumar Allah subhanahu wa ta'ala masu yawa la ma da sunan sufanci ko da sunan dalikanci ko da makamancin wannan kaga mutum ya fito yana roƙon bawa a matsayin cewa shine Allah shi duk wani abin da ake nema a wajen Allah ya tattara gaba ɗaya ya meka ma wani Allah shirye da mu malice wannan shine manhajin makiya annabawan Allah a kowane zamani in aka yi wa'azi aka yi nasiha aka yi fadakarwa sai su ce ai shatman ne wa la'anan wa sabban zage-zage ne aka yi tsitsina mutane aka yi kaza kaza aka yi an aibanta mutane malice ma'al ilm tare da sanin cewa anna sabba lil kufri wa shirki wal bid'i wal ahwa'i wal fusuqi mashru'un wa matlubun shar'an bid dawabit shar'iyya ya ce abu ne sananne cewa annas sabba a aibanta wani abu a aibanta lilkufri kafirci wa shirki a aibanta shirka wal bid'i a aibanta abin da yake bid'a ce wal ahwa'i da son zuciya wal fusuki da ayyuka na fasikanci aibanta waɗannan abubuwa gaba ɗaya mashru'un shar'a ce in ba ka wake nan sai a hwasa har karanta ƙur'anin ma gaba ki ɗaya sannan ƙur'ani ya yi magana akan kafircin wasu ko ba ka ba Allah ya bayanin cewa waɗanda suka riƙi annabi Isa a matsayin abin bauta kuma bayan Allah sun kafirta idan ka ce ai haɗin haka ta da zaune tsaye ne ko rashin son zaman lahiya ne ko aibanta su ne ko zagin su ne ko kazan su ne ka kenan Qur'ani ba za karanta ba da haka addinin Allah ana karanta shi akan tsari kasantuwar shi tsari na addinin Allah ba tunaninka ba ko kuma ra'ayinka ko yau ka zo ka ce ai kai haka ya kamata a yi saboda a zauna da kowa lahiya wannan baya yiwuwa karka ba kanka wahala abin da yake addini ne karka mutunci karka ci mutuncin kowa kuma dama ba cikin tsarin addinin bane ba cin mutuncin mutane bai cikin tsarin addini ka karantar ka faɗi hukunci na addini duk wanda yayi kaza hukuncin shi kaza ne in zuwa in ji Allah in zuwa in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana ta riga ta gaji kakka ayyana sunan kowa kakka ayyana sunan komi ka faɗi hukuncin ne so ka bar mutane kowa ba kan shi alƙalanci wanda Allah ya nuhace shi da shirya ya shirya wanda kuma haqqat alaihi kalimatullahi shikenan yaje halaka to shi ne malik ya ce wannan abin da ya shahi fada fadin hukunci na kafirci da shirka da bid'a da son zuciya da fasikanci mashru'un abu ne wanda yake shari'a ce wa maqlubun shar'an kai abun ma nema ne haka addinin yake so a yi a shar'ance amma hobbit dawabit shari'iyya ta hanyar kulawa da ka'idodi da addini ya gindaya wajen tabbatar da wannan al'amarin malici wa qad jaa zalika fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam haqiqa haka in yazo a cikin littafin Allah sannan yazo a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kama kana ya'muru bit tauhid yanda manzon Allah yake umurni akan a dayanta Allah a cikin bauta kana kadhalika yanha ani shirki haka yake hani kuma kan shirka kenan wadanda suke da lata suke da uzza suke da hubal sai su ce shikenan an aibanta allolin su an zazzage su an yi kaza dole ne a tabbatar da abin da yake tauhidi kuma dole a yi bayani akan bid'a haska ta saboda kowa ya ganta da shirka saboda kowa ya kaurace mata to manzo sallallahu alaihi ya kasance kenan yana uburni akan dayanta Allah yana hani akan shirka ga Allah subhanahu wataala wa yadhummu ibadatul asnami wal awthan manzalla sallallahu alaihi yana zargin abin da ya shahi bauta na gumakai wal awthan da abin da yake maguzanci ne duk wani abin da yake bautan wani Allah na manzalla ya ya tsaya tsayin daka akan cewa dole mutane su tsaya su bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai to kaga wannan shine tsarin karantarwa idan ka ce ba za a yi haka ba kuma ba abinda da zai hada manzana salasalar rigima da mutanen garin makka ba abinda zai hada shi rigima mutum ne wanda yake yardadde a manhajinsu a tsarinsu bal sun yarda da shi suna ce mishi as-sadiqul amin tun makahin wahayin ya safka yanzu bayan wahayi ya safka me za a yi kenan kenan abin karuwa zai za su kara sika da shi amma daga ran da aka fara mishi wahayi daga ran ne ya shiga tashin hankali da kalubale game da abin da ya sha mutanen garin makka bal hasali abun bai tsaya a nan ba har sai da suka kai matakin da suka ce wannan mutumin kashe shi zami in ba haka ba zai lalata gari ya lalata mutanen gari lalata komi da komi Allah ya mushi umarni akan cewa yayi yayi hijira ya koma garin Madina ashe inda zama aka yi kawai haka nan ba a yi umarni da tauhidi ba ba a yi magana akan ci a bar shirka ba zai samu matsala da mutanen Makka ba zai samu matsala ba iya da ke kuma wannan fahimta mu fahimci wannan a matsayin wannan a matsayin addini saboda akwai wanda yake ga cewa ai yin bayani akan abubuwan suke shirka ne ko bid'a kamar ta da zaune tsaye ne ko kuma rigima ne ko kuma neman hada ne ko kwantalo wani abu ne ba haka nan bane ba manzo Allah sallallahu alaihi ya tsaya tsayin daka yayi bayani akan abin da yake tauhidi mutane su yi yayi bayani tsaya yayi bayani yanda ya kamata akan abin da ya shafi shirka mutane su nisance shi malici wa yazummu ibadatul asnami wal awthan wa qad wasafahu al mushrikuna mushrikai suka rika wasafta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi annahu sallallahu alaihi wa sallama hina yanha ani shirki yasubbu alihatahum lokacin da yake cewa a bar bautan wani Allah yana hani akan kar a bauta guma kai sulata su'uzza me suka ce suka ce ayyasubbu alihatahum yana zagin allolinsu haka suka ambata alhali bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san zagi ba bai san aibanta ba amma haka suka ambata mushi saboda me saboda an taba musu waɗanda suke gaca su ne allolin su malice wa huwa sabbun mashru'un ai wannan wani abu ne wanda yake aibantawa ne da addini ya yarda duk wani gumki to dole ayi bayani akan ta mutane kar su bi shi ko ya zamanto icce ne ko kuma ya zamanto dutsi ne ko kuma ya zamanto wata dabba ce za a ɗauka ko ya zamanto ɗan adam za a ɗauka a matsayin wani abun bauta ilahun yu'bad to dole a yi bayanin cewa abu kaza kuskure ne saboda mutane su nisance shi mala ce wa min da'aimid dini al-kubra fi kulli zaman kuma wannan bayani na abin da ya shahi abubuwa na shirka mutane su nisance su iya daga cikin gimshikai ko kuma abubuwan da su ne dogaran addini mafi girma a kowane zamani to wannan shine bayani akan kina inkari dai akan abin da ya shahi ma'abuta bid'a da dukkan wata shirka ko wani kafirci ko wani abin da yake sabke bayan Allah ne daga hanyar Allah to wajibi ne akan waɗanda Allah subhanahu wataala ya fahimtar da su gurgurdan da za su iya su yi bayani kenan wannan inkarin da za su yi kuma wannan shine abin da addini yayi kira zuwa gare shi sai matashiya ta gaba malike cewa daulatu bani umayya kanat ala sunnati fil jumla iya daga cikin abubuwan da ya kamata mutum musulmi ya sani tarihin musulunci idan ka san jiyan musulunci to zai maka sauki fahimtar yaukin musulunci kuma ka gane cewa duk wata gwagwarmaya da ake ka gani a yau to wa an yi wadda ta lullumka ta a baya bal hasali ma yanzu abubuwan ai babu wani rigima ko wani tarzoma a cikinsu in kai mu karana da lokutan da suka wuce to daga cikin dauloli waɗanda aka yi na musulunci wanda yake da alaƙa har da sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ta ce daula ta banu umayya muawiya ibnu abi sufyan muawiya yana ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bal sahabbai waɗanda ma suke da falala na musamman wanda za ka samu a yau daular iran da duk wanda yake ɗan shi'a ne yana aibanta su yana kafirtar da su yana zagin su a saman son zuciya to za mu ji a cikin wannan wannan matashiya bayani na tarihi kuma na ilimi wanda yake da alaƙa da ƙur'ani da hadisi da abin da ya faru akan abin da ya shayi su banu umayya daula a karan kanta ga baki daya shi yasa malam tun daga matashi da yake cewa daulatu bani umayya yace daula ta banu umayya kanat ala sunnati fil jumla kaga ya take ce maka abin da mi abin da zai maka bayani akai yace ta kasantu daula ce wadda ta tsayu akan sunna in ka dauke ta an ka mata kallon gaba daya kenan alherin su ya yi abin da yake kuskurensu yawa wanda ita ce magana kaga anan malam bai yi magana bai yi inkarin ta akwai wasu abubuwa suka faru da suke kusakure ne kuma zai ambata su a ciki amma in ka kalli daular bi sifatin amma daula ce wadda ta tsaye akan abin da yake sunna mala ce daulatu bani umayya daula ta banu umayya yace tumathilu hayyizan zamaniyan kabiran min sadril islami wal qurunil fadila tana wakiltar hayyizan idan ka ce hayyiz shine abin da ya kumshi amfani da yawa zamaniyan kabiran wanda kuma ta ɗauki zamani mai tsawo min sadril islam tun daga farkon musulunci daga farkon musulunci kaga idan aka ɗauki ɗaya daga cikin sahabbai a ce ga wani sahabi ga daular nan da ya zama ƙarƙashin ta kaga alama ce akan cewa lalle abin musulunci yana mi yana farko-farkon shi yake cewa min sadril islami wal qurunil fadila daga cikin karni ko sekul wanda suke alfadila ma'abuta falala wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace su allati zakkaha annabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wannan karnin wanda manzalla ya tsarkake su ya yabe su a cikin maganar shi cewa khairu ummati qarni mafi alherin al'umma ta manzalla ce karni na rayuwa ciki kenan shekara wasu suka ce 40 wasu suka ce 80 wasu suka ce 100 ala'ai abin da yawa shine shekara 100 kenan wannan shekara 100 da mazalla ya rayu a cikinta wani ita ce mafi alherin karni bayan ta wuce babu wata ya ita mazalla ce sun mallazi na ya luna sannan waɗanda suka biyo bayan wannan karnin sun mallazi na ya luna sannan waɗanda suka biyo wannan bayan karnin kenan ka ɗauka kusan shekara 300 wannan su ne alƙurunul fadila ƙarnin da ya kowane ƙarni a ƙaban ƙasa malice alhadis kenan hadis akwai ƙarashin shi malice fahim dakhilu na fi zalika yake ce fi zalika fil jumla dukkan daular banu umayya ta shiga cikin wannan bayanin na manzala salasar daga cikin wannan ƙurunin fil jumla in ka musu kallon haka kenan daular banu umayya ta shiga cikin wannan khairu khairu ummati karni sun mallazina ya lunahun kaga da yawa kaso da yawa daga cikinsu daga cikin karnin annabi muhammad sallallahu alaihi a cikin suka rayu tana wanzu sallallahu alaihi bayan annabta da shekara nawa ya bar duniya shekara 23 to kaga shekara 23 kuma kan akai zuwa 100 kaga akwai tahiya to bayan shi- wa- shi muawiya da sauran wadanda suka biyo baya malik ce fa inna dawlata bani umayyata bada'at min ahdi muawiyata radiyallahu anhu as-sahabi al-jalil yace daular banu umayya ta fara daga lokacin jagoranci na muawiya dan abu sufyan Allah ƙara yarda a gare shi as-sahabi al-jalil sahabi mai daraja wa huwa min al-khulafa'i as-salihin wal muluk al-adilin iya daga cikin khalifofi waɗanda suke managarta waɗanda suka yi mulki cike da adalci sanan wala hujtihadatun qad yukhalifuhu alaiha ba'du as-sahabati radiyallahu anhum ajma'in malice walahu shi muawiya iya da ijtihadat iya da wasu ijtihadi da yayi wasu fahimta akan wasu mas'aloli wanda qad yana yiwa yukhalifuhu alaiha alaiha ba'du sahaba yana yiwa wasu daga cikin sahabbai su saba mishi akan wannan fahimtar Allah ya yarda da su gabaki ɗaya da shi muawiya da su sauran sahabban gabaki ɗaya to kaga wani shine adalcin da addini ya karantar da mutum mai imani ka tsaya akan abin da ya shahi haƙƙin sahabbai a lokacin da ka karkace ka rika sukansu ko kuma kake nema sai ka zama alkali akan sahabbai ka kwanan ka kare shi ne malam mai ƙahaɗani yake cewa da ma jara bainar sahabati fil waga ka bar abin da ya rigai ya faru tsakanin sahabbai a baya ya ce faƙatiluhum minhum wa ƙatiluhum lahu da wanda ya kashe da wanda aka kashe fakilahuma inda Allah marhumani duka biyun a wajen Allah abin yi wa rahama ne Allah ya ce na yarda da su na yahe musu radiyallahu anhum wa radu anhu su ne yanzu ni idan na zo a yau Allah ya kiyaye na ce ni zan zama alƙali akan sahabbai kaga na farko a tuhumi hankali na sannan kuma a bangaren da ya shafi addini baka fahimci komai ba a tilka ummatun laha ma kasabat wala tus'aluna amma kanu ya'malu Allah ba zai tsaya da ka gobe kiyama tambaye ka akan sahabi ba kai kanka ne me kai me ka aikata sai ga an kafa daula ba abinda ake sallar kirkiya mutum bai iya ba yana aibanta su Abubakar su Umar to shine ma yake ce anan Abu Abu a Muawiya yana yiwa iya da wasu ijtihadatu iya da wasu fahimta wanda wasu daga cikin sahabbai suna iya saba mushi malaci Allah ya yarda da su gabaki daya malaci wa haka za sa'iru khulafa'i bani umayya haka sauran khalifofin bani umayya aqamud dina sun yi kokarin tsayar da abin da yake addini ne gurgurdai ne za su iya sannan kuma wajahadu sun yi jihadi wa nasaru sunna sun bai wa tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya wa qama'ul bid'ata wa ahlaha suka takura bid'a da ma'abuta bid'a malaci wa fi ba'dihim inhirafun anil haqqi wasu daga cikin khalifofin banu umayya sun karkace wa hanyar gaskiya wasu daga cikin su wa fi ba'dihim inhirafun anil haqqi malaci wa wuqu'un fi shay'in mimma akhbara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam min az-zulmi wal athara wa ba'dhum akhta'a fi haqqi ali radiyallahu anhu ka dubi wannan wannan bayani na insafi ya ce wasu daga cikin khalifofin da suka biyo bayan mu'awiya an samu wasu daga cikinsu sun kauce wa hanyar daidai wa wuku fi shay'in kuma sun afka game da wani abin da manzalla har ya ba da labarin shi na abin da ya shahi zalunci wal athara da fifita kai da dukiyar al'umma a dalilin shine shugaba sai zamanto ya datsa ma kanshi abin da shi ya ga dama malace wa ba'dhum akhta wasu daga cikin waɗanda suka yi khalifanci a cikin daular Banu Umayya sun yi kuskure fi haqqi Ali radiyallahu anhu akan haƙƙin Ali ibn Abi Talib Allah ƙara yarda a gare shi malace wa ba'd zurriyatihi da wasu daga cikin zurriyar Ali famalu ila nasabi sai suka karkata suka karkata zuwa ga annasb idan ka ce annasabu sune annawasibu ko kuma ka ce annasiba duk inda ka ji annasi ba nunun swadun ba'un su wane ne malike cewa su ne wasu kaso na mutane waɗanda suke addinin Allah tare da ƙiyayya da aliyu ibn abi ɗalibin su ne annawasib ko kuma ka ce annasi ba li'annahum nasabuhu ay aduhu saboda sun nuna kiyayya ga Aliyu ibn Abi Talib Allah ƙara yarda a gare shi su shi'a suka ba da goyon baya goyon baya kuma da ya wuce iyaka su kuma nasiba suka ƙi wani kaso daga cikin alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su wai suka ɓace saboda manzala sallallahu alaihi yana yana yana yana ambata cewa Allah Allah fi ahli baiti ina hada ku da Allah ina hada ku da girman Allah akan iyalin gidana akan famina waɗanda suka yi imani aliyu kuma yana cikinsu da haka duk wanda zai kulle kiyayya da aliyu to wannan mutumin ya bar hanyar gaskiya sannan waɗanda suke su kuma 'yan shi'a suka ce sai aliyu kaɗai wasu suka ce allah ne su sun bar hanya me abin da yake daidai alwasan tsaka-tsakin da mazalla ya karantar da mu waɗannan duka sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ne kuma za su iya kuskure za su iya daidai kuskuren su Allah ya gafarta musu daidai in su kuma yarin jaye kuskuren su har Allah ya gafarta musu to shine malaka cewa famalu sai suka karkata ila nasabi zuwa ga abin da ya shahi nasiba الشيخ محمد بن صالح الأثيمين الله يرحمه أجريشي يكي تشا النواسب هم الذين ينسبون العداء لآل بيت لآل البيت سنة ورسكي كسك كل كيايا كيالن annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace ahlul baiti sannan wa yaqdahuna fihim suna aibanta su bal fi ba'd al ahyan wasu lokuta suna suna suna fadin kalmomi waɗanda suke masu muni akan waɗannan mutane to waɗannan mutane batattu ne su annawasib shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa ahlus sunnati yace ma'abuta bin sunna suna sun tsayi tsayin daka akan girmama iyalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma sannan suna ba su kariya za su yi bayani su ce aliyu manzala salasalam ya faɗi darajar shi da ƙimar shi da kaza ya tabbata a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi sallama cewa zan bayar da tuta gobe ga mutumin da yake son allah da manzo kuma allah da manzo suna son shi wane ne wannan aliyu ne mutane suka kwana suna kirdadon ya za ta kasance manzala salasalam yana wayewan gari da ya huto sai ce aina aliyu ina aliyu yake sai aka ce ya rasulullahi yana fama da ciwon idanu manzala ce aje a zo da shi aka zo da shi manzala ya roƙa mishi Allah Allah ya warkar da shi kuma aka ɗauki wannan tuta ta jihadi aka bashi manzala ke ce mishi a tahi akan sawunka har sai Allah ya tabbatar da samun buɗi a hannayenka to kaga anan aliyu ibn abi talib iya da irin nashi darajoji masu tarin yawa wanda wajibi ne a matsayinka na mai imani ka yarda da haka kin haka shine nasibanci sannan kuma ɗaukar shi ka wuce inda addini ajiye shi shi kuma shi ne shi an ci yana sai ka tsaya tsaka tsakiya malike cewa rubama waɗannan wasu daga cikin kaso na daular banu umayya wanda suka biyo bayan mu'awiya sun karkata wasu daga cikinsu sun karkata zuwa ga annasi ba kina suna suna kyamar iyalin gidan manzon sallallahu alaihi wasallam me yasa malike ce rubama yana yiwa siyasatan saboda harkar siyasa wa hawan yana yawa saboda son zuciya ne sannan kuma wa la tadayyunan ba fa akan addini bane ba saboda abin da ya shahi a siyasa ce saboda harkar mulkin su ko son zuciya ko da makamancin wannan amma ba akan abin da ya shahi addini bane suka yi kiyayya da iyalin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malaci wallahu alam Allah shine mafi sani wala shakka annahu khata'un fi ay ala ay hal wanda suka suka yi nasiba in nan malin ce babu shakka akan cewa abinda suka yi nan kuskure ne in maya ne in ma saboda siyasa ne in ma saboda son zuciya ne in ma saboda mine ne su dai sun yi kuskure kuma al'amarin su yana wajen Allah subhanahu wataala malin ce wa kazalika ishtahara ba'du wulati bani umayya bi ta'khiri salati an waqtiha an samu wani kaso daga cikin khalifofin banu umayya wanda suka rika jinkirta sallah akan lokacinta sallar azawar sai an kusa la'asar sallar juma'a sai dab da la'asar za a yi ta an samu wasu daga cikin sun yaka to amma ba shi zai saba kuma a rushe su gaba daya malai cewa hadhihi zallatun yake cewa la tulghi i'tibaruhum wannan zalla ne zamiya ce wanda la tulghi bai sa ayi watsi da abubuwan suka yi kuma na alheri malai ke cewa wala wala tamhu fada'ilahum bayya rushe ko kuma ya goge falalar su wannan banu umayya gaba daya tun aka ce banu umayya hadda muawiya ibn abi sufyan duka suna ciki kaga ba za a rushe shi ba za a rushe ba ba za a rushe gaba ɗaya ba a dalilin kuskuren da wani a cikin su mala yace wa juhuduhum al mahmuda wa jihaduhum al mashhud ai sun yi kokari wanda yake abin ayaba musu a musu godiya sannan kuma sun yi jihadi da gwagwarmaya wanda duk wanda ya rayu a lokacin su ya shaida da wannan wala tamna'u kaunuhum ala sunnati wa min ansariha malika baya hana kasantuwar su cewa suna kan sunna suna kokarin kare sunna malice fahum basharun kasairil bashari mutane ne kaman sauran gama garin mutane za su iya yin daidai za su yi abin da ke kuskure misali an samu khalifa kaman sha biyar sai aka samu uku ko biyu a cikinsu sun yi abin da ba daidai ba kaga ba za a hukunta daular ba gaba ɗaya akan cewa duka sun yi ba daidai ba yawwa sai da ce jumlatan amma kuma akwai wasu kusakurai wanda aka yi a ciki malice qala shaykhul islam fi minhaj fi minhajus sunnah shekul islam ibn taimiyya yake ambata a cikin minhajus sunan nabawiyya ya ce wa banu umayya kanu uthmaniya banu umayya ai sun kasantu cewa wani kaso ne wanda ya faro ma tun daga lokacin mulkin usman ibn affan allah ƙarin da gare shi fakanar islamu wa shara'i'uhu fi zamanihim azharu wa ausa mimma kana ba'dahum yace ya kasance musulunci da shari'ar shi a zamanin su banu umayyan nan ya fito hili wa ausa kuma ya yalwatu an yada shi ko'ina sama da waɗanda suka biyo bayan daular banu umayya kenan sun yi ƙoƙari akan ayyuka da yawa na wanda yake na addini ne malice wa fi sahihaini an samu a cikin as-sahihain bukhari da muslim an jabir ibn samura annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu hadha al-amru wannan al'amari na addini ba zai gushe ba azizan yana madaukaki yake ilathnai ashar khalifatan kulluhum min quraish zuwa ga khalifofi guda goma sha biyu dukkansu a cikin qurayshawa suke dukkansu a cikin qurayshawa suke malam zai ƙara bayani a gaba malam ce wa lafzul bukhari ithnai ashar amiran za a samu jagora amir komanda guda goma sha biyu matukar wannan za su hutu daga cikin ƙurayshawa sannan kuma waɗannan mutanen a lokacin da suka yi mulki Allah subhanahu wata'ala ya bai wa addini ɗaukaka malice wa fi lafzin a wani lafazi la ya zalul islamu azizan musulunci ba zai gushe ba yana buwayayye maɗaukaki ilasnai ashar khalifa kulluhum min quraish zuwa ga khalifofi guda goma sha biyu dukkansu daga cikin quraisha suke to ashe wannan hadisi yana bayyana mana ƙarara cewa daular banu umayya ita ma tana cikin waɗannan da aka ambata warai kwa wa haka za kana maliki ce haka abin ya kasantu kanar khulafa'u ya kasance khalifofin ga suka haka abubakar wa umar wa usman wa aliyun radiyallahu anhum sun matawalla manijtama annas alaihi wa sara lahu izzun wa mana maliki cewa bayan an samu khalifa mazalla na farko abubakar bayan shi aka samu wa umar wanda shi ko ba ce mai khalifa mai aka ce mushi amirul mu'minin yace ku masu imani ne wa ana amirukum in aka hada sai a ce amirul mu'minina jagoran masu imani me yasa saboda sunan zai tsawo daga ce ba abubakar khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Umar me za ce mishi khalifan khalifan manzo Allah Usman sai a ce khalifan khalifan khalifan manzo Allah daga aiki aiki ya samu mutane in Ali Ali in sai a ce khalifan khalifan khalifan khalifan manzo Allah to kaga akwai tsawo sai ce a takaita abin ana amiru kuma antum mu'min ko kuma masu imani ne sai a ce amirul mu'minin to kaga anan wannan duka daga cikin quraysha suke suna cikin quraysha kuma suna cikin wannan hadisin isnai ashar suna cikin guda 12 nan malice sun matawalla sannan aka yajibinci lamarin musulmai man ijtama an-nas alaihi wanda mutane suka hadu akan shi cewa sun yarda wa sara lahu izzun ya zamanto iya da daukaka wa man'a kuma yana da ƙarhi na tsayuwa akan ya zamanto shugaba yace muawiya bayan aliyu muawiya wabnuhu yazid da dan muawiya wanda shine yazid ibn abi yazid ibn muawiya sannan summa abdul malik sannan abdul malik ibn marwan wa auladuhu al arba'a da ƴaƴan shi guda hudu har shikin in ka da su zamanto mutane guda 12 mali yace wa bainihim umar daga cikin su su waɗannan banu umayyan akwai umar ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz wanda wasu ke cewa kai bayan ma khalifofin da na manzala sallallahu alaihi ba a samu wani mutumin da ya tsaya tsayin daka ba da kwatanta adalci da mulki na adalci sama da shi wannan Umar ibn Abdul Aziz malice wa zalika wa ba'da zalika hasala fi dawlati al-islam min an-naqs ma huwa baqin ila al-an tun daga waɗannan mutanen sha biyu da manzala ambata tasgaro ya faru shine an-naqsu tasgaro ya faru maliki ta ma huwa baqin wanda yana nan yana wanzuwa ilal ana har yau idan ka ce musulmai mushattatin musharradin a waƙe suke sannan kuma tunanin daban-daban ne babu kuma abin da zai hada kan al'ummar musulmi in ba kalmar Allah ba da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kaga wani abu ya gitto to son zuciya shigo son zuciya ya shigo wani ya ɗauki kanshi ya ɗora akan wani matsayi ko kuma wani yake so shi ma dole sai ya zama shugaba kuna makamancin wannan Allah kyauta shi ne malai ke cewa ma huwa baqin ila al'an fa inna bani umayyata tawallaw ala jami'i ardil islam sun jibinci lamarin dukkan ƙasa yani yankin musulunci gabaki ɗaya a lokacin da suka yi suka yi mulki wa kanat ad-dawla fi zamanihim aziza sannan daular banu umayya a lokacin su tana da ƙarhi wal khalifatu yud'a bismihi ka duba sarkin za a kiraye shi da sunan shi ba za a ce amirul mu'minin ya ce abdul malik malik ce wa sulaiman haka akai sulaiman la ya'rifuna abdu ad-dawla a ce wannan shine gimshikin daula irin wani sunan da aka rika yi na cewa wane kaza ne kowa in ya zama jagora sai an mushi lakabi nashi mai zama kanshi babu wannan shine ma yace yud'a bismihi kowa za a kira shi da sunan shi yace wala izzuddin ko kuma a ce wane shine izzuddin fulan sai aka sunan shi wane shine wane sai aka sunan shi wa bahauddin wani kuma a ce shine bahauddin yani kurjinin musulunci kuna makamancin wannan yau in ka zama shugaba sunanka kaza to kahin sun naka sai an kawo lakabi an dora maka to wannan kaso daga cikin banu umayya sun tsarkake wannan duka kawai kowane shugaba ana kira shi da sunan shi ne kawai malik ya ce wa fulanu wa fulanu din ko kuma a ce wani shine izzuddin ko nasruddin ko imaduddin ko wane ne ko wane ne duka zaka ga irin waɗannan sunaye wanda a cikin su akwai tazkiyatun nafs malik ya ce wa kana ahaduhum huwa alladhi yusalli bin nasi salawatil khams shugaban gaba ɗaya na duniyar musulunci amma shi zai tsaya tsayin daka wajen yi wa mutane hamsu salawat kowace sallah za a yi da shi za a yi ta sannan ba haka nan wafil masjidi wafil masjidi yuqadu arrayat duk wata tuta da za a tafi wani yaƙi na musulunci a masallaci za a ƙullata sannan kuma wayu amirul umara a masallaci za a yi nomen duk wani wanda za a bashi wani matsayi a ce wane je kai gari kaza kai ne shugaba wane kai ne kaza je kai gari kaza a cikin masallaci kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya aikata wanda wanda yake maka nuni akan ce al-islam al-islam wa daula shay'un wahid da musulunci da jagoranci wani abu ne wanda yake guda daya sannan ba haka nan wa inna ma yaskunu darahu kuma suna mutum idan aka ɗora shi jagoranci ne yana zaune a gidan shi wanda ya saba yake zaune maliki cewa layas kununan husun ba sa zuwa su zauna cikin fali a ce shi kenan ka zama shugaban ƙasa sai ka tattara inaka inaka ka je fali na shugaban ƙasa kai ma'anar za ka je ka meƙe gawa waɗannan mutanen musu yi wannan ba duk wanda aka zaɓa a matsayin jagora yana gidan shi inda yake haka suka yi wannan jagoranci wannan yana maka nuni akan me gudun duniya sannan kuma da ƙoƙarin kwatanta daidai maliki cewa wala yahtajibuna anil anil ra'iyya kuma ba sa sha makance kansu game da abin da ya shafi mutane a ce shugaba ne ganin shi tashin hankalin ina bukatan protocolat fahimta sai ka ga wani sai ka biyo ta wani ana ta kamun kafa da kyar ka samu ka gan shi in ka yi sa'a to su babu wannan la yahtajibuna anil nas busu sha makance kansu duk wanda yake da wani abin da zai magana da zai magana mutumin da za a kan salawata da shi a masallacin da kowa zai iya zauwa ai kaga yana sauraron talakawa amma mu daga an dora ka tare shi kenan in aka fara jin duriyar ka sai an yi kamar shekara uku da rabi yawa an kusa hudu yanzu kai ma kana bukata hallau a zo a sake jaddada maka kurgu in yaso sai ka sai ka fito daga an baka labari an dan yi mutuwa waje kaza sai ka dan kai sai ka dan ji a ce an ganka ne akwai wahala Allah rahama nasiri dunya aikin da ya kamata ka yi shi dan ka samu lada sai zaman to a duk abin da za ka yi kawai kai dan siyasa ba dan wahala ke Allah ko wahala malike cewa yahtajibuna wala yahtajibuna anil ra'iyya ba sa sha makance kansu game da abin da ya shafi talakawa wa qad tahamala ahlul ahwa'i wal bid'i min ash-shi'ati wal khawarij wal qadariyyah wal jahmiyyah wal mu'tazila wa nahwihim ala bani umayya wa ashharu akhta'ahum wa aghmadu an hasanatihim ma'abuta bin son zuciya sune ahlul ahwa tahamala sun dora wa banu umayya kamar ka dora mutun laihin abin da bai ba to su ma'abuta al ahwa son zuciya walbida da bid'o'i mina shi'ati ne daga yan shi'a ne ko khawarij ne ko qadariyya ne ko jahamiyya ne ko mu'tazila ce ko makamantansu sun yi kareraki da yawa ala bani umayya akan banu umayya sannan wa ashharu akhta'ahum suka kururuta bannat ba laihi da suka yi aka samu laihi dan kadan sai ai tarawwaja shi ana ta kara mushi gishiri ana ta wannan saboda mutane su ga abin kamar yana da muni sosai wa agmabu sannan kuma suka rihe ido an hasanatihim game da duk wani aikin kirki wanda aka samu a cikin daula ta banu umayya li'annahum kanu a'ni banu umayya saboda su banu umayya sun kasance yaqifuna didda tayyaratil bid'i duk wani kira da kiraye kiraye akan bid'a sun tsaya tsayin daka akan toshe shi wal ahwa da bin son zuciya sannan kuma wa yake cewa wa du'atiha da masu kira akan abin da yake bid'a an yi kokarin karya musu hamzari bi quwwatin wa hazmin ta hanyar amfani da ƙarhi da masu suke da mulki sannan wa hazmin kuma da ƙoƙari da bibiyan abubuwa ya ake ciki mala ce wa hadha mimma aghazal mubtadi'a yana daga cikin abin da ya dami ko ya sanya bakin ciki a cikin zukatan waddu wanda yake dan bid'a ne wa ahlul ahwa'i da ma'abuta bin son zuciya wa ashiya'ahum da waɗanda suke goyon bayan su malike cewa wa wa augara sudurahum augara sudurahum yani ya kunna wutar kiyayya ya kuzuzuta ta a cikin zukatan yan bid'a suka kiyamaci ala bani umayya banu umayya wa ala salafi salih sanan da ma'abuta tafarki na kwarai alladhina la yu'ayyiduna zulma wadanda ba sa goyon bayan zalunci lakinnahum shakaru li bani umayya sani'ahum fi nusrati sunna zaka samu abuta salafu salih sun yi wa banu umayya godiya akan abin da suka aikata na taimakawa sunna wa qam'il bid'ati wa ahliha da takure bid'a da hana ta sakat da bid'ar da ma'abuta bid'an malika cewa humul ladhina nasharu al-islam sune suka yi kokarin yada musulunci wa wasalul jihad suka ci gaba da jihadi daga inda waɗancan khalifofi suka tsaya daga nan suwa suka dasa suka yi gaba wa fatahul futuh suka bude gari ruwaka da dama kama anna hada la ya'ni anna salafa sakatu amma kana yahdusu yace wannan bayanin da malin yake maka ba yana nuni ba akan cewa lokacin da suka yi kuskuren masu kuskure daga cikin suka yi kuskure ba shiru aka yi iyale su ba an tanka musu ta hanyar da ya kamata kuma mutane wanda ana ganin su kowane lokaci za a musu nasiha za a faɗakar da su za a sha kunnen su za ka ga mutum shugaba ya tambayi talaka ya mushi nasiha ya mushi nasiha kaga akwai alaman za a yi mi za amsa kuma za a yi abin da yake na daidai amma nan za ka ga nasiha ga mutumin da yake shugabanci matsala ne ba ƙarami ba shi yasa manzon sallallahu alaihi yake cewa afdalu kalima mafificiyar kalma kuma mafificin jihadi kalimatu haqq kalmar gaskiya a wajen shugaba ja'iri akwai ɗaya daga cikin malaman garin nan malaman musu yake ambata cewa an tara su wata a gubernura an yi wani sabon gwamna kowa ya tashi an tara da malamai da kowa da kowa an ga kowace fi'a daga cikin mutane an kaɗu da 'yan kasuwa ma'aikata wane ne sai ka ceto malamai su ma za a zauna da su yanzu duk wanda aka wakilta ya tashi magana sai ceto ba wani damuwa al'amarin garin nan kusa a hannunmu yake kuma duk wata matsala ta taso mu ne za mu yi addu'a kawai za a kawo abubuwan sadaka da wane da kaza da kaza da kaza shi wani malamin da ya tashi sai yake cewa yace idan kana mallakan gidanka da da matarka da iyanka su ne Allah zai tambaye ka akai ka sani cewa su kanu da magaram yani population ta da magaram da kauyukanta da kowa yau duka sun zama kaman a gidanka suke kuma Allah sai ya tambaye ka akan kowanne ɗaya daga cikin su Allah zai tambaye ka addinin su sannan kuma Allah zai tambaye ka rayuwar su Allah ba da daga
wallahi cai kamar an mai allura kawai farak ya tashi ya tsaya ya rika zage zage ya ce shi za a rena ma wayo kaza kaza kaza. zaman da daga ne lalace Allah kiyaye to su waɗannan bayan Allah idan laihin da suka yi za mu ji a darasi na gabar izinin Allah cewa malaman da suke lokacin su ba shiru suka saka iyalin su ba sun faɗakar da su saboda su taƙin su wannan kuma shine iya iya soyayya son da zaka wa mutum idan yayi ba daidai ba ka hodi mishi saboda ya gyara saboda wannan damar ce kawai yake da kuma lasiya ma shugabanci ai komai hatsari Allah shirye da mu karantar da yakwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله